alhamdulillah mun samu damar sauke littafin shehu na ruhul adabi kuma an yi tafsiratul anam fi annal ilmi huwa imam wancan na farko yana magana akan horar da zuciya da rayuwa da tawali'u da kuma ainihin abin da ake nufi da akai a tijaniya ruhul adabi ya koya mana ladabi kuma tafsiratul anam ya nuna shemu cewa babu abin da mutum zai ba ilimi da matsayin ilimi da kuma yadda ilimi yake mai da mutum da kuma yadda rashin ilimi yake mai da mutum da koya mana cewa in an yi ilimin kuma kamar jiki ne ruhin shi sai an ɗauko ladabi idan aka ce ga ilimi ba ladabi kamar gawa ne sannan ya koyar da mu cewa shi ilimi shi yake ɗaukaka mutum idan mutum ya ilimi sai ɗaukaka shi baya saukar da darajarsa kuma ya koya mana aiki da shi shine ilimi kullum nukan faɗa nukan ce karatu daban ilimi daban na yi karatu ba zai zama na ilimi ba an ka yi karatu ka yi aiki da shi ka zama mai ilimi to abin da wancan yake karantar da mu duka a littafin shi to yanzu zai shigar da mu fada ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda shi a kullum abin da shi bayan yake cewa a cikin diwanin za mu kai inda yake cewa wala ya ku kisruddini hazza muhibbina balin lubbu-lubbu-lubbu mahalabari yana roƙa mana allah don masoyinsa kar allah ya bar shi da ɓawon addini mai ɓawon addini tauhidi sallah zaka azumi mutum yana yin su to addini ne gaskiya so ne mataki amma ba a son ya tsaya nan sai ya kai mumini ba a son ya tsaya nan sai ya kai muhsini to idan kana musulmi kawai kana cikin kishirun dini in ka kai mumini ka kai lubbun dini in ka kai muhsini ka kai lubbun lubbi to shi mai zo ainihin lubbun lubbi ya tattaru da son mazan Allah da gane matsayin mazan Allah to shi ne diwani diwani wato abinda aka tattara za a gan shi kamar littafi bakwai ne wanda shehu ne daban-daban daban a kan son manzon Allah da matsayin manzon Allah kuma yana da wuya ka samu littafi na yabon annabi wanda ya tara annabi gaba ɗaya tsoka da ƙwargo da ƙashi duka ya kokwance su kamar shi ibrahim saboda akwai ma'arifa a ciki shi ko ma'arifa ya bambanta da mutumin da yake ba ma'arifa a gare shi ba saboda haka to za mu yi kaɗan ne abinda muka iya muka gane mu faɗa abinda mu gane ba mu tsallake don zancen waliyi sai waliyi ke ganewa bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم شيخ يا فارا بسم الله يا سلاتي كشوغبان النبي محمد da alayensa hakikanin yadda darajarsa yake a wajen Allah da bargudansa mai girma to sai ce harful alif kamar yadda ka san alfabet alif ba ta ca har zuwa ƙarshe to ya fara da alif tunda shi ne farko to amma za ka ji abin da yake fada nan kamar ba yabon annabi ne ba ya shiga wani tafiya tukuna sannan ya je dawo ya ce abin kalbi illa an ya kuna mutayyama halifa gara min bin nabiyyi muhayyama in ka tuna shiriniya shi ma ne zo ba ya fada yabon annabin ne kai ɗaya ba ce halilayya uja bil muhassadi ya kuba da ɗaya guda biyu rai da zuciya ku karkato a muhasaba yana maganan cewa wani abu ne wanda zuciya zai begensa shi kuma alburda ya zo amin ta zakkur jirani bizi salamin marzata dan an da ramin muratin bidami wato yana tunanin wai ne ma ya kawo hawayen sai ya gaya maka shauki ne da bege ya kawo hawayen da ya ƙara wannan kuma sai ya zo ya zauna ya shiru ya ce me ma zan yi ne shi ne alburda kenan me zan yi a rayuwa na wanda ba yaban annabi ba sai wani ya taba kafadansa ya ce kaifa sai ce kaifa tarkaru iya kal anbiya'u ya sama amma da walata to wannan ana kiran shi bara'atul istihlali wato a baitin farko akan gaya maka abin da za a yi magana a kansa kamar za ka je alhamdulillahi allazi allamana min al-ulumi ma bihi kallafana wani malamin to ya gaya maka maganan shari'a zai a can kamar idan mai hukami ya zo zai kara ya maka maganan hukunci zai yi to shi ake ce ma bara'atul istihlali wato a baitin farko za ka iya sanin menene tafin yi nufa to sai shi mai ce abu da shi san yana kiran zuciyar ne ya zo shehu da ya wuce shi ce ai zuciyar ma ta ki ba ta dama tana ciki na yi na yi ta bari ne ta ki wurin shi wancan gayyatar rushe yake tsoro su taimaka mishi ko jabil mahasabi sai shi wace an yana zuciyar tutuni na wa a bal kalba ya ƙi komi illa an ya kuna sai dai ya kasance mutayyaman abin bautarwa ko abin horewa a son annabi halifa garami mu abokin bege begen nan kuma muhayyama abin ɗimauta ma'ana kamar ya haukace bin nabi da annabi muhammadu أبيت بليل التل سهران منشدا لذكر الذي قد ضاب بدعا ومختما إنا قانا بليل التم أدرين تم وليل التم دارين شكا معنانسا وتا idan ya kama za ka gan shi siriri washe gari ya ƙaru jibi ya ƙaru gata ya ƙaru har ya kai kwana goma sha hudu idan ya kai kwana goma sha hudu za ka tarar da ba inda ba haske a tare da shi gaba daya to ya zama badar timmi kenan badar timmi to ni ko laila timmi cikakken dare ni ina kwana kowa na bacci ni ban yi bacci ba sahara na ina mai fira mun shidan ina mai waka me nake wakewa da zikir don ambaton allah ya ba wanda ya daɗi ban an hatimin farko da ƙarshe sannan wanzu Allah ya bar duniya sai na bakar bayan mutane suna ta ce a ƙarya ne annabi bai mutu ba ba zai ce annabi ya mutu hada sai na umar ya ce ƙarya ne sai na bakar ya zo annabi yana kwance a shimfiɗansa ya buɗe fuskar sai sun mace ce ce ɗibta hayyan wa ɗibta mayyita ɗibta hayyan wa ɗibta mayyita sai shi wace ya ƙaɗa ba bada'a wa mahatama annabi ya yi daɗi a farko kuma a cikawa manzon Allah ya ake cewa rayuwa na da mutuwa na duk ɗaya ne rayuwa na daɗi mutuwa na daɗi hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum da babban an amhatim kan usajili fi kul ghurqalay bi wajirati niyamun wajabni kalmar zalimi magrama usajilu ina sakin guga ma alwurka kurciya fiye a cikinsa wannan ma'ana laraba suke idan ka je daji da rana haka za ka ji kurciya wancan tana wancan icen wancan na wancan icen wannan yace kurkurkurkur sai wancan yace kurkurkurkur wancan yace kurkurkur usajala kenan idan wannan ya saki wannan ya kama wannan sai ya kama to ni tare da masu yabon annabi ina faɗi suna fi daidai a dare na ban yi bacci ba wajirati ni ya mu alhali makotana duk suna bacci ne ko na kasa bacci saboda wani abu da nake so alhali wajabni ido na makyabtaina suna ta zuban hawaye kalma zane ne kamar indararo magaramar dumi ya hawaye ke zuba yadda ka san indararo ke zub da hawaye haka ne ma hawaye na yake zuba don tunanin annabi da sunsu unazziru durran lafzi fi zikri wasbihi wa ahsin bi wasl badr durran munazzama a lokacin da nake kukan nan ina zub da hawaye abin da nake yi ina ƙara lu'alu'ai na lafazi fi zikiri a cikin ambaton wasfihi sifan manzon Allah wa ahsin abin ya ban mamaki ya kyauta da wasfil badri da sifan wata annabi shine badarul timmi duk wani abu za ka duba wanda za a ce mashi insanul kamil shine annabi muhammadu insanul kamil wanda babu wani aibi a kowane iri a halittarsa ba za ka samu aibi ba a ɗabi'arsa ba za ka samu aibi ba a maganarsa ba za ka samu na ƙasa ba babu dai wani abun da za ka aibata a gare shi to shi annabi shi ne batarutun ne cikakken wata durran lu'ulu'i munazzama abin tsarawa to sai fara kawo abin da yake so ya faɗa wane ne kake da magana akai muhammadu mana shi ne miftahul futuhati duk wani abin da aka bude shi ne mabudin budewa komi alfatihi lima ugulika wal khatim lima sabaka alfatihi lima ugulika halittan ma gaba ɗaya Allah bai bude ba sai da samuwar mannan Allah sai su arshu kursi min nurihi da zaka samla min jizihi duka shi ne samun fituwa ce sai dai shugabana wa khatimin sultan rusuli shi ne cikamakin zurin manzannai yadda aka zura manzannai daga annabi adamu annabi wani annabi wani annabi wani daga kansa sai zama shi ne khatimu khatimin nabi'ina amma fa khatimin muqaddama shiko ne kuma shi ne a gaba inda za ka gane annabi shi ne a gaba a wajen jerawa adamu hawa waye waye waye har aka zo kan annabi isa sai aka ce annabi muhammad amma idan an koma wajen karɓar alkawari sai allah ya ce wa zakhazna min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhi wa min ibrahim inda maganar zuwa ake sai a ce wa min nuhi tukunna wa min ibrahim sai aka ce wa minka to shi khatman ne amma muqaddama abin gabatar bihi na la kullul anbiya imana lahum به زينة الخضراء وقر وعزمة به دع البركة النبي الأنبياء النباوة كل الأنبياء دكا النباوة نال سكسام منالهم أبن سكسام ذاك جاء الله سبحانه وتعالى من جيران تو annabawa yana faɗin tarihinsu sai ka je na cewa mun halakar da mutanen annabawa ne amma shi annabi mun tsira da shi bi rahmatin mun tsira da shi bi rahmatin birhamacin ashe da annabi muhammadu shi ne ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bihi da annabi ne zinatul hadarat halarori duka suka yi kawa halaran Allah ta yi kawa da annabi muhammadu halaran manzo Allah ta yi kawa da annabi muhammadu halaran shehu tijani ta yi kawa da annabi muhammadu halaran shehu ibrahim ya yi halara ya yi kawa da annabi muhammadu halaran zakirai ya yi kawa da annabi muhammadu to wakir ka girmama wannan halara وأنزل كذلك منه رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومؤزما شي منزول النبي محمد يا زم منزول من الأول مولى لك أبيج وآدم لم يكن تم وأي النبي آدم با saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuntu nabiyyan mursalan arifan bi nubuwwati wa risalati wa adamu bainal ma'i wa tini na zama annabi mursali na san annabci na da risala na tun annabi adamu yana tsakanin ruwa da laka ba a yi ruwan ba ba a yi lakan ba ba a yi ƙasa ba ba a yi sama ba ba a yi arshi ba ba a yi kursi ba annabi ce la wala wala wala wala so ce shi annabi muhammad manzo ne daga allah tun annabi adamu ba shi bai zo ba waya buka zai kuma ci gaba da zamowa manzon rasulun da'iman har abada wa mu'azzama abin girmawa فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا قاسما ومقسما فاروان النبي تسكاني نأبنجي ناتوا أنشي أبنجي ياتي كنت كنزا مخفيا لم أورب ني تسكاني سنني وندبا سنبا da na so a sanni sai na halici bawa na muhammadu wa ma khalaqatul khalqa illa li u'arrifahum karamata muhammadin shine shi uci nash'atuhu faruwa annabi kan ziyatu taskani na haƙo ubangiji wa da shi kadai ni za ka saboda haka nan ya zama a tana ya zo mana kasiman wa muqassima me rabo wanda aka ba ya raba nabi na ce allahul mudi wa ana al-qasim allahul mudi allah ne mai baiwa ne ne mai rabo shi sa rabon in kana nema daga Allah sai ka yi fadanci da annabi in kana son ka je sallah ka gana da Allah sai ka yi zikiri ka yi salati amma duk abin da za ka yi in ma za ka roƙi Allah sai ka yi salati in za ka shiga madan Allah sai ka yi salati to saboda haka annabi ya zama qasiman wa muqassima aljannan ma ba za a bude ba sai annabi ya zo sai ya gama shiga da jama'ansa ya gama rabawa sannan ya ce kowa ya zo raba annabawan ma ba za su samu ba sai shi ya ba su tukunna fa ayu jami'ir rusuli ayu muhammadin fa minhu ilayhi kullu sha'anin mu'ammama ayoyin dukkan annabawa da aka ba su ayoyin annabi muhammadu ne domin ayoyi shine mu'jizozin da aka ba annabawa ina ce mu'jizar amin nuhu mu'jiza ne na jirgin ruwa ka daudil azim ina ce mu'jizar annabi ibrahim ya na rukuni bardan wa salamun ala ibrahim mu'jizar annabi musa wa kallama allah musa ta kalima mu'jizar annabi isa ruhul lahi to dukkan waɗannan gaba ɗaya daga ayoyin muhammadu ne shi sa don a gane da allah subhanahu wata'ala ya zo da al'umma annabi waɗannan mu'jizozin ma sai kwashe ba ma al'ummansa ba ma wai annabin ba in kana jin mamakin jirgin annabi nuhu ka je ka ga turawa arnan zamanin annabi jirgin da suka yi wane na annabi nuhu in kana mamakin mutum annabi ibrahim ya na roƙo ni bar damar salama ala ibrahim ka zo ka ga al'umman annabi makiyan allah ma wanda suka san duniya suke nema haka ba su ya na roƙo ni bar da yanzu nan sai a baka kankara da wuta ko a baka kankara da wuta daki ya yi sanyi da wuta wanda da babban mu'jiza ne a annabi ibrahim idan kana mamakin mu'jizar annabi musa alaihi salam shi daga nesa ne yace zai gani allah ya ce baka isa ba ko da faɗi ya suma annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce cece inda yake to duka dai ayoyin gaba daya in annabi musa isa alaihi salam zai addu'a mata ce rayu ya tsaga cikin koko a'a yanzu al'umma annabi sai su kashe mutum an jima ya tashi a fasa ciki a yanke wani abu a sa ba a taɓa samun ba sai zama nan manzan Allah sai ce to ayoyin dukkan manzannai ya samu ayoyin annabi Muhammad fa min fu ilaihi kullu sha'ani dukkan sha'ani da ka gani mu'ammama gabaki daya min fu daga gare shi ne ilaihi zuwa gare shi mawahibu rabbil arshi taha muhammadun wa rahmatuhu wa huwa ar-rahim fa akrima mawahibu baiwoki duk wani baiwa da Allah zai yi na ubangijin al'arshi shine ɗaha muhammadu wato duk wani baiwa in ba annabi aka baka ba baiwa ba ne an baka kuɗi ba baiwa ba ne ya ba ma makiyinsa ya baka duniya a wajen Allah ba baiwa ba ne ya ba makiyinsa ya baka ilimi an ba wani an ba wani ilimi shi ma ba masoyinsa ba ne amma baiwa na ubangijin al'arshi cikakken baiwa amma ka son ɗaha muhammadu ورحمته شين رحمته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهو الرحيم شين أمي رحمة فأكرمك يومه بشير نذير مقصد وهو قاسم جواد كريم باسل الكف من عمه بشير كف إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ومبشرا ونذيرا توكيل بشير الله صلى الله عليه وسلم يا ذو الدنيا بشاره sai ka ji in ya tashi bushara sai ce dukkan ku za ku shiga aljanna sai dai wanda ya kaga bushara kenan in ya tashi gargadi sai ce ya fadi mata binti muhammadin sali an nemi mali ma shefi fa ni la wani yankin lallashiya sun yana tsawatar da mu ya kira fadima da yake cewa duk halitta ba wanda yake so kamar fadima sai na ce fadima yar muhammadu ki tambaye ni in dai abin duniya ne ki tambaye ni dukiya na in baki lahira ko da yake ne babanki muhammadu ne ba zan iya wadatar da ke gabarin komai ba to kaga wannan ya zama naziru kenan kar ka je kai wani ne wala ya mana makarullahi ina alƙawar hasirun anan yana maka bishara za ka shiga aljanna to kar ka sake kai ta shekan daga kuma ka ce za ka shiga aljanna shi ne yana kaji ya kotu sai ce wala tattakil wa amal bi haji muhammadin kar ka ji an ce za ka shiga aljanna ka sake kafa kuma kai ta yin abin da ka ga dama to annabi sallallahu alaihi wasallam bashiru ne naziru ne ko mai gargadi cewa karfa ka saki sai ka yana cewa la ta mutunna illa wa antum muslimun karfa ko yadda ku mutu sai kuna musulmi ni ba zan iya muku komi a gaban ubangiji ba sai da musulunci sannan muqsidin mai adalci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa adalci randa zulhuwaisara wani munafiki ya ce to annabi yana da wani irin rabo irin nasa yakan dubi muhajirina wanda suka rabu da gidajensu daga makka suka na wajen annabi suka ba su da komi in an samu dukiya sai ya raba ya ba su mafi yawa su lansar kuma sun yarda da haka tunda su an sami garin su sai ya ba su su yarda to idan annabi ya rabo haka to zulhuwaisara yana gefe sai ya koma ya ce wannan rabo da annabi bai na Allah ba ya ce haza kismul ma'uri da biha wajen Allah wannan yabon rabon bai na Allah ba sai wani ya ce kai kake gaya wa annabi haka kai kake gaya wa annabi haka wallahi sai na je na gaya wa annabi sai zai ce ya rasulullahi zulhu isra ya ce baka yi adalci ba annabi ya fusata ya fusata ya ce khibtu wa hasirtu in lam a'dil fa man ya'dil in ni ban adalci ba wa iya adalci man ya'dilu in lam a'dil to har ma sahabbai suka ce ka bari mu kashe shi ya rasulullahi sai ai ya fito da magana bala'i ya sauka a kansa to da aka bi diddigi shine asalin rarrabuwan addinin musulunci lokacin da fitina ya akwai tsakanin sai na ali da mu'awiya ya wari ya ce mu'awiya bai kan gaskiya ali bai kan gaskiya su ake ce ma hawarijawa suka fita ali ya ce to ai wannan sun fi waɗancan sharri wanda suka bi mu'awiya sun yi istihadi ne suka bi shi suna ganin shi ke da gaskiya wanda suka bi ni ma sun yi istihadi ne suna ganin ne ke da gaskiya to waɗancan wa'ai shugabansu ai shedan ne shugabansu su wajen dubu tara sai na ali ya ce sai fa na yaƙe su sai na gama da wannan aje wannan faɗa ne na gida wancan raba kan musulunci ne ya je yaƙe su to zulhuwai tsaron nan shi ya yi daga nan aka samu hawa da jawa murji'awa rawa filawa izaliyawa ganin na wahuwa ƙasim annabi mai rabo ne jawadin mai baiwa karimin mai karamci in kaji larabawa sun ce wani karimi ne wani karimi ne wato bai ajiye abu a hannunsa karamci kenan ba su ulkafi mai shimfiɗaɗɗen tafi ne suna yaban mutum da cewa mai shimfiɗaɗɗen tafi kaga maroci shi haka yake dam ya damke shi ko maroci mai kyauta kowa ya ɗiba to shi annabi yake ba su ulkafi mun'ima mai ni'imtarwa muqaffan amimin wahwatar rusli mujtaba habibu ilahi al'arshi ban an wa mahatima mutaffan shi ne abin koyi duk wanda za ka yi koyi da shi ba kamar annabi Allah ne ya ce da karkana da kun fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana lillahi liman wa zakarallahi kabira to muqaffan annabi ne abin koyi aminu aminu amintacce wa ma ya sa masa amintaccen ai kafirai suka sa masa an sa masa muhammadu suka sa masa aminu har wajen Allah ma aminu ne wa huwa fi rusuli mujtaban shi abin zabe ne a cikin manzannai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya zabe ni ya zabe ni ya zabo ni ya zabo ni ya kawo misali ya ce cewa kwatanci na da sauran annabawa kamar mutum ya yi gini ya gama gida mai kyau komai an sa na alatu amma a gaban gidan sai bar rami na tobali ba tobali guda daya duk wanda zai wuce sai ce ka wannan gidan ya yi kyau in ba don rashin tobalin nan ba kowa sai ce gidan nan ya yi kyau in ba rashin tobalin nan ba a shi dukkan gidan tobali ɗaya zai cika shi sai annabi ya zo shi ya cika habibu ilahi al'arshi masoyin ubangijin al'arshi shi kaga kowane annabi akwai takensa annabi nuhu abdul shakuran annabi ibrahim khalilullahi annabi musa kalimullahi annabi isa ruhullahi annabi muhammadu habibullahi to shi ne an je maganganun da shi yake yi haka ga shi abdan shakura ya taɓa samun matsala tsakanin shi da ubangiji inda aka halakar da ɗansa ya ce inna bani min hali allah ya ce inna hu laysa min halika wa ya ce maka tambaya kaga zama wancan abdan shakura bai hana allah ya mashi tsawa ba annabi ibrahim zama wani shahadilullahi allah ya ce ya ce ka gafarta ma ubana allah ya ce ba zan gafarta ba ban da shi wannan shi yana cikin ɓatacce annabi isa tare da zama wasu kalimullahi ya nemi ya ga allah allah ya ce lantara ne allah ke an gudu iljabali bai nisa ƙara makamin wasu wata wani annabi isa da yake ruhun lahi shi ma ranar kiyama allah zai ce a zo da shi a an ta kulta linnasi ta fi zoni wa umme ila haini min dunin la ƙala subhana ƙala subhana to annabi muhammadu fa duk ba haka nan da da shi shi habibullahi ne da ya zama habibullahi tsakanin shi da allah bai kan roƙa ba sai dai allah ya ce ban maka ba in musa ya ce rabbi shirya laka yi sai ce alam na shirya laka sararaka idan annabi ibrahim ya ce rabbi girmi ne hadiyati sai allah ce ne ga zaran laka ma ta kandan mun zambi ka ma ta akhara kai duk abin da annabawa suke ta faman roƙo shi annabi baya roƙo sai dai allah ce na yi maka idan sun ji tsoron ranar kiyama su ce la tuhzuni yau mai asuna allah karka kunyata ni ranar tashi sai ce ba zan kunyata ku ba annan annabi zai magana a ce a yau ma la yukhzillahu nabiyya kai dai ba za ka ji kunya ba ai kai masoyi ne to ashe muhabba ya fi kulla muhabba ya fi kalimun lahi muhabba ya fi ruhun lahi muhabba ya fi abdan shakura sai ce habibu ilahi al'arshi shine masoyin ubangiji al'arshi bada an farko mahatiman na karshe wa abyalu yusras qalqama bi wajhihi bihi nar laylil jahli iskana min shine fari yustas galgama mu ana neman shan girgije da waje da fuska wannan kista ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana karami aka rasa ruwa kakansa abdul muttalib ya tsafo shi ya ce Allah muna roƙonka ba mu ruwa da albarkan wannan aka kawo ruwa to shikenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a zaman sai na baka ne kuma mu aka rasa ruwa sai ce to abba sai ka tsaya mana matsayin Allah da muna neman shan ruwa da fuskan annabi ba shi to Allah ka bamu ruwa albarkan babban su sai ruwan ko yazo to abu yau yusta su karkama ana neman shan girgije goji da fuskar bihi da annabi ne na la lailu nara lailu jahari dalai jahilci ya zama haske iska na yayin da kamin zuwan annabi ya zama musulman nu quluba jami'il khalqi ahya bi nurihi wa alsunahum ahya fa zakka wa alima a haya kuluba jami'ar halki annabi ya raya zuciyar dukkan halitta min nurihi da haskensa qad ja'akum min allahi nurun sai ya jefa a cikin zuciyar mu sai nurun ala nurin ya hau ya hadi allahu li nurihi man yasha ba kowa ba nuru muhammadin ya jefa a zuciyar mu sai muka samu nurun ala nurin fa alsunhum ahaya ya raya harcunan su harcen da yake bautan gonki yake kiran lata da uza ya koma la ilaha illallah فزكى في يتركك وعلم ما سمع فوالله لا تلفيني أحمد الثاني فأحمد فرج جوهر لن يقسم سيقول شيء والله ما قال لله الذي لا إله إلا هو لا تلفي ثانيا بذاك سامولي نبي ذا أحمد با أحمد أني محمد كتشيغا ونبي بابوش فأحمد شي أحمد أني محمد فرد شي كتيني jauharin jauhari ne lan yi kasima wanda bai karban araba bai karban araba da abin da ka ce na annabi muhammadu shi kadai ne halittarsa shi kadai ne ba mai halitta irin nasa ɗabi'arsa shi kadai ne ba mai ɗabi'a irin nasa kyautarsa shi kadai ne ba mai kyauta irin nasa haƙurinsa shi kadai ne ba mai kyauta haƙuri irin nasa yafiyarsa shi kadai ne ba mai yafiya irin nasa iliminsa shi kadai ne ba wanda ya karatu irin nasa don malaminsa Allah natsuwansa shi kadai ne kowa ma bai da natsuwa an ka annabi Muhammad da ce fardun jawharun lan yuqassama bil karama to saboda haka alaihi salatu lahi salatin Allah ya tabbata gare su masalamu mal ali tare da alaye wa sami da sahabbai alkiram masu girma zamanin ma abotan kaura mu je gaba wannan kenan duk shi yana jawo hankalinka ne ka dawo waye wannan waye wannan to ni fa me wannan maganganu kowa da abin da yake so ku tambaye ni me nake so wa in tasaluni an habibi idan kun tambaye ni masoyina wa sayyidi wa shugabana ba ni da masoyi ba ni da shugaba daha ne habibullahi nan dai shine nawa malgairu ba wani ma ma ma ba ba babu shi na kore shi duka annabi domin ni ban da lokaci ban da sako idan lokacin da na duka na annabi ne fawaqati wa sa'ati sarabtu li zikrihi salatan wa madhan minhu qaltu jarama lokaci na duka da awoyi na da sakon sakon na da minti minti na da numfashi na da komai dun na juya da suna ambaci annabi ko dai ka gani ina salati ga annabi ko ka ganni ina karatun qur'ani shi ma annabi ne don an ce kana khuluquhu alqur'ana ko ka ganni ina salati ko ka ganni ina qur'ani ko ka ganni ina yabo minhu daga shi kalcin su na zamo ba jailaman wata yadda ake kallon wata haka ake kallon nan فمن رام دركي في اشتياق نبينا فقد رام امرا مستحالا محرما تو ني fa zan faɗi wani magana magana nan da nake ba fahari bane ba fahari bane kuma in mutum ya isa ya gwada duk wanda ya nemi ya riske ni a cikin yayyan annabi muhammadu ya ce zai kai inda nake kai akwai aiki gare shi wa kadara ma'amura ya nemi al'amari mustahalan korarre wanda ba zai samu ba muharrama abin haramtawa kwatancin safa kamar rama masakal badri yawman kamar wanda ya nemi ya kamo wata ne yawman kamar kana kasan nan wai kana son ka mika hannu ka kamo wata ne asibirin da yatsa to in dai ba hauka ba ko hankali ai ba zai ɗauki wannan ba in dai kana son ka riske ni a wajen son annabi to ka nemi ka kamo wata an za ka iya ko ko man rama audal amsi ko wanda ya nemi jiya ya dawo yau jiya ya dawo yau yana yiwuwa to ba zai yi ba yau ma rana wa ayyuma ko karshen wata ya dawo farkon wata fa asartu hubbal mustafa a kamar rama darkar wasfi ainan kad iksaru walakinahum qad ghadaru mutaraddama kwatancin su kamar wanda ya nemi riski sifan annabi ya san hakikanin annabi shi annabi ce la ya arifu ni hakikatan gairu rabbi ba wanda ya san hakika sai ubangiji na to wanda yace yana so ya cin mini wajen son annabi kamar wanda yace yana so ya san hakikanin annabi ne to amma dukkan su dai mutane sun yi iyakan yin su kadaktar sun yawaita walakin na amma dai duk da haka gargajaro sun bar mutarar da ma wani kafa wanda zan iya shiga fa asartu hubbal mustafa duna ghairihi walau umma kursumin walau kana ma ni dai ba abinda na zaba a duniya sai son mustafa in ka ce kana so na to don kana so don ina son Mustafa ne in ka ce kana kina ka kini don ina son Mustafa ne saboda ka da mai so na da mai kina don so mu Mustafa yi din ne maka na ce ina son Mustafa ne ka ce kana kina Mustafa ne ka ki na ce ina son Mustafa ka ce kana so na annabi ka ce su saboda ka nan fa asatu bal Mustafa duna ghairihi walau umma kulsum walau kana maryam ka san al'adan dan adam yana son ya ta farko mace al'adar dan adam to yana da 'ya'ya ummu kulsum da maryam to sai ce kai ni fa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce usama to ahabbun nas ilayya ma hasha fatimata ko bi shi umi na yana koyi da annabi muhammad sai ce ni duk mutanen da nake so a duniya usama to yana ciki amma a ɗaya a cire fatima a cire fatima tana gaban kowa to shi wani yana son yayi koyi da annabi muhammad nace na zaɓi son mustapha dole gari ko da yana umma kulsum ko da yana mun saboda dai shi yayi koyi da annabi muhammadu din ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana son abubakar kamar me yana son umar kamar me amma son jini daban yake wannan a ce jinin ka ne ɗanka ne daban yake to sai a ɗin ce na fi son kowa kaga usamu to ina son ka amma ban da fadima ban da fadima shi ne wanda magana yana kwance zai bar duniya fadima ta zo tana kuka sai ce zo zo zo masoyata sai sa kunni a bakin shi ce fadima ba fa zan tashi a ciwon nan ba nan mutu ne sai ta fashe da kuka ta tana ta kuka sai ce zo zo zo zo zo sai ce in na fa mutu ke zaki fara bina sai kuma ta fashe da dariya to ta gaya ma kowa ba sai bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wata rana kuma sha'anin mata na kishi matan manzana sallar suna kishi da aisha matuƙa to kuma annabi sallar suna saboda darajar babanta da darajanta yana fifita ta a kansu har ma yakan ce allah kai kace yin adalci ni dai abin da zai iya kenan to sai suka taru suka ce mata fatima kina baban kina jin maganan ki ki ma'anar da magana mana ya dinga daidaita tsakanin mu na kullum aisha ce a gaba aisha gaba ta je sai ta yi masa magana sai ce haba yata masoyi yata ba za ki so abin da baban ki yake so ba wacce so abin da baban ki so ta ce baba ina son abin da kake so ce to ban ina abin shi ne fa wallahi shi wai ce na rantsi da Allah hazzul rabu li gairihi na wani ba annabi ba ma tilkalbi ba shi a cikin zuciya ban tara son annabi da komai a zuciya ko menene shi bai da rabo a zuciya na sai annabi fa gairu rasulillahi wani in ba manzon Allah ba laisa babu shi ne ta alama in ma baka sani baka sani waye annabin nan ne ashara ila muzmin fasara musammatan wa izramu maskal mai amsaka mulhama shine wanda ya nuni ga girgije annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba a madina wani ya zo shi ya rasulallah an yi fari dabbobi sun ji kishi ba ciyawa ba kaza ba kaza Allah annabi kai mana ruwa ai mana ruwa sai annabi ya girgije haka girgije ruwa da dinga zuba sai da sati ya dawo bin yake ba shi ne ce ashara ila mazuni fasara musarmadan sai ya dinga zuba a dawwame bai yankewa da sati ya dawo mutumin ya dawo annabi yana kan mimbar ya ce ya rasulullahi gida kuma na rushewa ba kora ma ya cika to shine wa izramu maskal ma'i yayin da ya nemi ruwan ya kame a musu kamar ma sai ce mu girgije hawa laila la alaina girgije to ba dai akan mu ba a je wani wuri kuma sai girgije ya dare wannan ya dare wannan ya dare yana sa wa inna quraishan ayyabuhu wa saddaru wa shaqqa lahu zanjahu badran mu'azzama ƙuraishiyawa su ne dangin annabi kasan duk inda gaba yake daga gida yake fara duk inda ka samu ɗaukaka a gida ake fara ce mutunci ko ƙuraishiyawa dangin annabi ne amma wanda suka walakanta annabi mai suka zamo wanda ba komai ba da suka bi annabi mai suka zamo ko ƙuraishiya wannan abu lahabi wa ƙuraishi ne kullum muna ce mashi tabbat yada ko shi ko bilal baƙin fata ne baƙin fata ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce Bilal inna naji miliyan ka aljanna ko ina to quraishiyawa ayyabu sun aibata annabi wa suddaru sun mulakanta shi wa shukka lahu zanjau an tsaga mashi wannan sararin samaniya badaran wata mu'azzama abin girmamawa manzo Allah yana zaune ya ce in kai annabi ne ka kira watan nan ya zo ya wata wata ya sako ya tsage annabi ya shiga tsakaninsa to dan wannan ka kana ganin mai da girma to wata ma ya zo ya girma shi wa ruddallahu shamsun ma'ida gurubiha an maida masa rana bayan fada wanda sai na ali ne annabi ya aika da ya dawo magariba ya kusa ali ya kai sallallahu alaihi wasallam ban yi ba yace rana in kin san tafiyan nan da ali yayi ya je don Allah ne don manzon Allah dawo baya har ali ne sallah rana ta dawo baya karkata ta zo ta tsaya wa ruddallahu shamsun ba ma irin wannan ba farazak wani mawaki ne na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba ni mantawa wata rana wani faransa ne na ungonku maroki mai son annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ya ce in dauko wannan wani ya karanta masa yana karanta masa sai yana a bagadada ne yana yabon annabi yana yabon annabi ana jin daɗi ana jin daɗi sai mutane suka gama gariba ya kusa sai suka fara watsa sai wai ba kwa jin daɗin abin da nake faɗa ne ba kwa jin daɗi ne har za ku watsa suka ce muna jin daɗi magariba ne sai dubi ranar ya ce la ta garbi ya shamsu la ta garbi ya shamsu hatta yanta hi mulhi da ali mustafa rana karke duk ki faɗa sai na kai mai yabon annabi in kana lil maula wa qufiki falyakun hadal qufi in kin tsaya don Allah ne to wannan tsayuwan ya zamo don manzon Allah falyakun hadal shi ba dawo ranar ba dawo da ita aka yi baya ba ta tsaya ne ta ke ta ke fadawa saboda ne yabon annabi muhammad shi ko annabi ranar ne ka ka dan zuka um ala amrahu wa taqahat aratanil garbi na hawa sharki ka samiyan budu sai ta dawo baya to annabi kenan wa radallahu shamsun wa ayru rubiha wa kazzabu yayin da suka karyata an anzal haqu ubangiji ya saukar da haƙu mu kama abin kyautatawa وهدم أحزابا برمي كفه فيا عجبا من رميه هدم واي كما النبي وما رميت إذا رميت ولكن الله رمي ɗiban afuwa ya yi watsa a gayyan yaƙi wajen mutum da uku da goma sha uku kowa ya shiga shiga idonsa ya rusa gayya jarame ta kafi hiri gefen tafinsa fa ya ajaban ya mamaki mai rami shi daga gefen annabi hadda ma da yarsa هدى الله أقواما بنور خوالق وبالسيف هدى البدر من كان منزل الله يا شريد a ƙawamin wasu mutane min nuri da hasken hawa da ke keta al'ada wanda ke ce harkon adati wato al'ada abu kaza yana zamowa kaza ya an kaza sai ke in musa al'ada kamar yadda za a ce al'ada wuta ta yi kuna sai ta mai ruwan daɗi ba zai zamo mai ɗaci ba mai ɗaci ba zai zamo mai zaƙi ba to amma annabi iya tufa sai kuma ya koma ruwan zaƙi al'ada ice ba zai zama takobi ba annabi ya karyo itace sai ya zamo takobi sai ya zamo nura hawa da kenan al'ada ba za ka kira ita ya zo ba annabi ya ce a kira ita ce ita zo kakkakkar ya zo gaban shi al'ada tsakuwa ba za su yi tasbihi a hannunka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakuwa yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa al'ada ba za ka yi magana da dabbobi ba to Allah ya shirye da waɗansu mutane da hasken keta al'ada na annabi Muhammad وبالسيف حج البدر النبي صلى الله عليه وسلم شريه من كان اجرما وان يزم ويا لفي بالسيف لتقوبي to ai sai to saura kaɗan yufidu uluman fa'ilatin wa gnaman yufidu jiyushin diddalali a ramrama ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kullum yana ba da fa'idan uluman ilimomi fa'ilatin masu kwarara wanda yake Allah ne ubangi malaminsa fa ilimi sai wanda zo fa'ilatin masu kwarara wa magnaman da ganimomi yubidu yana halakar da jiyushin ya koka aman rama masu tsanani ne da layi na bata fa amma huda kula Allah karhan wa da'atan fa urbun wa ujmun arshadal kullu ummama hudahu shiriyan annabi amma Allah ya gama kasa ko ina karhan tilas wa da'atan wasu sun bi tilas da takobi kenan na hadil badr man kana wa bi sayfi wa da'atan wasu kuma a'a hasken ne kawai Allah ya turo su ya fa'urmun larabawa wa ujumun da ajamawa arshinar kullum annabi ya shirya da kowanne amma ya gama wa hatta a tanar dini wal ilmu wa tuqa wa lillahi shukrun bin nabi muhattama hatta addini ya zo mana ya zauna daram wal ilmu da ilimi wa tuqa da tsoron Allah wa lillahi shukrun godiya ya tabbata ga Allah muhattama abin cikawa bin nabi da annabi wa qad sara fina al muslimuna wa indama ayyammatu ilimin salihu na takarrama hakika musulmai sun zamo a cikin mu masu matsayi na farko kenan wa inda na ayyammatu ilimin muna da shugabanni na ilimi masu daraja na biyu salihu na mutanen kirki takarrama nan girmamawa wa fi na rijalu a cikin mu akwai mazaji sabiquna sabiquna sabiquna ulaika almuqarrabuna to muna da mazaji sabiquna sabiquna wa inda na a wurin mu dai har yau akwai waliyyi la aqdabu hudubobi wadani dama an ce akwai autado akwai kari dama ne akwai akwai nujaba'u akwai budala'u akwai nukamawu akwai gausu akwai gausul agawati to duk wanda yake sama su duka kowane lokaci ba a rasa su a duniya sai dai ba a san su bane kawai dukkan su sukan yi taro a kogon hira ne duk lokacin da bala'i zai fito Allah zai gaya musu zan kawo bala'i sai su ta roƙon Allah Allah ya ɗauke wani kuma ɗan wanda suka ɗauka sai a watsu mana mai ta ihu to su sukan ɗauke sauran sai sai wace akwai ƙulbai a wurinmu hatmun lalle habu ka kaddara wannan samun waɗannan musulmai ayin matu ilmin rijalun sabiquna aqlabu kai wannan kanzun taska ne mu kan sama bin boya salatun wa taslimin salati da taslima ya tabbata ala baha ahmadin wa alin da alaye wa sami da sabai saladan tabarki mu kawo wani wani satin sai a juya wani ko? ta abin da makaranta muka dace Allah ya ba mu ladansa abin da kuskure Allah gafarta mu